بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ‘yan wa za ka muna daren juma'a ne daren 30 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da goma ga watan shida shekara ta 2021 insha Allah wannan kuma shi ne zai zama na kaset na 412 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatu kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azata mu karatu da fahimtar hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 Madarka Tirar Gaskale Out Zaria Kaduna State Nigeria ita Darul Hadith Salafiya makaranta ce wadda babban malamin Sheikhul Allama Muhammadin Awwal Adam Albani Zaria ya assasa a wannan gari na Zaria kadai da cimma manufofin da a wasa da yake yi wato kira zuwa ga tafarkin salafus salih mun roƙon Allah ya ji malam kuma Allah yi da nufi aje mun kwana ne a babu zikiri ba'da salat babun da mana bayanin zikiri bayan an gama sallah zikiri abinda ake nufi na shine addu'o'in da ake yi ko ko azkar da ake yi bayan an gama sallah tun daga istighfari astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salamu da kuma irin su ayatul kursiyu da la ilaha illallah lahu la sharika la lahul mulku lahu sana zuwa dai irin wannan azkirorin gaba ɗaya haka to malai ce kala haddathana zuhair bin harbin malan zuhair haddathana zuhair bin harbin mun da farko kenan qala haddathana sufyan bin uyna an amr qala akhbarani bidha abu ma'bad ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير مسلم يتي حدثنا زهير بن حرب مال زهير بن حرب يا بام حديثي قال حدثنا سفيان بن عيينة مال سفيان بن عيينة يا بام حديثي عن عمرو دغ عمرو قال يتي أخبرني بذا أبو معبد abu ma'abad ya bani hadisi ya bani wannan hadisi da je mu gabatar da cewa zaɗin nan menene ismu ishara ne ina fatan fahimta saboda suka ba sai ka ce haza ba za din asalin shine ismu ishara ha din ana cewa litambihi ne ina fatan fahimta shi yasa mai biko da kada ce wa zimin aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda wa zi to wasu za suna fasara wajen kuskure saboda sun saba sai an ce wa hadhihi tukuna ina fatan fahimta zi din ismu ishari na hadi ai zi almanzuma kenan wannan manzuma da yake karantawa jawo kun fahimta ko to sai cewa akhbarani bi za abu ma'abad abu ma'abad ya bani wannan hadisi da za ku ji thumma ankarahu ba'du bayan haka kuma sai zo inkarin wannan magana an ibn abbas wanda shi ya sabar ibn abbas qala ce kunna na'rifun qida a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bit takbir mun kasance muna gane sallama sallan manzon Allah ta hanyar kabarbari mana gama sallan manzon Allah mun kananan sabai muna fahimta ne ta hanyar kabarbari da mu ji manyan sabai sune a cikin masallaci an fahimci wani abun ko malin ce qala haddathna ibnu abi umara قال حدثنا سفيان بن عيينة وعيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمع يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك مالك حدثنا ابن أبي عمر مالك ابن أبي عمر يا حديثي a nan malaki shine muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adni yace qala haddathana sufyan bin uyayna malam sufyan dan uyayna ya ba mu hadisi an an amr bin dinar daga amr dan dinar an abi ma'badin daga abi ma'bad maula ibn abbas wanda yake bararran bawa ne ibn abbas annahu sami'ahu yukhbiru ibn abbas ya ji abi ma'bad yana bada hadisi daga ibn abbas qala yace ma kunna na arfin qida a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba mu kasance muna gane muna sanin gama sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba illa bit takbiri sai ta hanyar gunji na kabarbari qala amrun malam amru dan dina rike cewa fa zakartu zalika li abi ma'bad sai na ambanta wannan magana ga abi ma'bad malamin shi kenan fa an karahu sai musun cewa ai bai karantar da ni ba waƙala yake cewa lam uhaddithka bi hadha ni kan ban karantar da kai wannan hadisin ba qala amr sai amr yake cewa wa qad akhbari akhbaranihi alhalin fa ya bani wannan hadisi din qabla zalika kafin wannan lokaci din an fanta ko to je muna bayani akan wannan lokaci ya kure mana kamar yadda aka ji wannan magana cewa mun fara bayan cewa wannan magana ta ibn abbas ko ko wannan ta maul abi ma'abad ba ta tunkuɗe wannan hadisi din tunda kaida dama akwai wa minhum man haddatha wannan sai cikin malamai akwai da zai iya bada hadisi kuma ya manta ina fatan fahimta malamai suka kawo tattaunawa cewa to idan mutum ya karantar da hadisi ka zo ka ce ya baka hadisi sai ya ce ba shi ya baka ba jiya na fara muku bayan cewa idan ya tunkuɗa magana kuma ya kare ta ce ƙarya kake baka bana ban baka da isin nan ba makareci aka ce rudda sai a ce ba za a shi wannan hadisin ba to amma rashin an san wannan hadisi bai raunata wanda ya kawo ba in dai fika ne sannan kuma bai raunata wanda ya ba da hadisin ba Allah sa kun gane saboda yanzu shaidawa za a ɗauka kuma dukkan su ne yanzu dai an samu kuskure along the road da haka sai a jinginar da wannan magana su kenan amma tausi ko ko sika ta su su wannan tana nan yanzu ke intact ba ta samu matsala ba amma idan da ka zo ka ce mishi wani ya bana yi zai ce anya ni ba ban baka hadisin nan ba ina fatan fahimci wannan abu ko kuma ya ce anya kuwa wani ni na bada hadisin nan kuwa kaga yana ihtimali kenan aka ce to wanda ya rojo gaishin sika ne kawai za a shi wannan hadisi dan da haka malamai suka ce wannan a wannan babin za a ɗauki wannan hadisi da haka ne hadisi ne tabbatacce insha Allah ta'ala Allah samu dace to ba mu gama malam sai yake cewa cikin fawaid na hadisi na farko dai mas'alatul ula wanda ya rutu hadisin nan shine ibn Abbas ya ga cin masu yawan hadisai mas'ala saniya daga cikin hadisi ce akwai malamin kautar da Bukhari da Muslim su fitar da wannan hadisi haka Abu Dauda haka Nasa'i haka Imam Shafi'i Ahmad Abrazak ibn Khuzaima ibn Hibban Dabarani duka sun fitar da wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Malaka al-mas'alatu thalitha mas'alata ku fi fawaid game da fa'idojin da zamu ci daga game da hadisi din dan ya ku yan wa kamata mu sani hadisin manzon Allah ba kamar magana sauran mutane bace duk hadisin manzon Allah ya dauke da sakonni shiriya ce gaba da hadisin manzon Allah kuma alkhairi ne gwargwadon tsoron Allah ka da buɗin Allah ma gwargwadon abin da ka samu a ciki da haka hadisi da sai wani fa'ida ta fa'ida ɗaya biyu wani kuma samu ka ya kawo guda goma a ciki sai hadisin an zai yana kantar da kaza yana kantar da kaza yana kantar da kaza gwargwadon buɗin da Allah wa mutane haka qur'ani shi ma yake ina fatan fahimta Allah samu dace mala ce to masal fi fawaidi game da fa'idoji da zamu ci na wannan hadisi minha na farko malam sai ce bayanu sibabi raf'i sauti bi dhikri ba'da salati bayanin an so daga murya da zikiri bayan an gama sallah wa huwa rajih kun wannan magana ita ce mai rinjaye wa sayati tamamul baqi fihi fil mas'alati taliya amma cikakken tattaunawa zai zo akan wannan matsalar a mas'ala mai zuwa insha Allah ta'ala ya kun fahimci wannan abin to sai ka ce ya sai ga abin ya zama ka sabo cewa raf'u dhikri ba'da salati raf'u sauti bi dhikri ba'da salati shine an gama sallolin farilla astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal ikram ya dal jalali wal ikram allahumma inni a'udhuka as'aluka alamna min wa husni ibadatika ko duwa wa'annan zikirun a dag a muri a fata da shine ake magana a nan wajen kai daga ji ka san to akwai sabanin haka tunda kai ba kamata wajen wasu ana yi ba wata kila kun fahimta shi ne malam ke so zai tattauna mana a mas'ala ta gaba sai dai ya dan haskaka tunda mas'ala ce ina so mu yi hakuri mu bi ta tukuna kun fahimta za ta zama kamar wata sabon mas'ala mu je a ina aka kwana aka tsaya saboda wasu sun kokarin kifar da abin da hadisin ke faɗa in mun kalli hadisin zahiri ya ce muna gane sallam gama sallan manzan Allah ta yadda sahabbai ke ɗaga sautinsu da ambatan Allah ya ce wannan haka yake a zamanin manzan Allah salasalama to kaga lafazin hadisin zahiri ne ana daga murya wajen ambatan Allah bayan gama sallah kuma haka abin yake ci gaba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zahirin su kenan da haka wasu malamai sai suka yi kokarin ina ba ku a dunkule ne sai suka kwarin mene cewa wannan hadisi a yanzu ba za a yi da shi ba to me yasa suka ce saboda wai a lokacin manzan Allah ya yi haka ne saboda ya karantar da sahabbai zikirori ɗin daga ba sai aka daina wannan abin da wasu ka faɗa kenan to wasu malam kuma ba sai da wannan maganar ba domin haka in aka kamar malam usali uthaymin ya ga an taba ka za a kifar da yawa daga cikin sunonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wannan formula da aka kawo ina fata kun fahimci wani abin so wasu kuma suna ganin a magana tana nan yadda take fa musamman kuma ba wai a wannan wajen a wurare daban-daban a ringa samun sahabban suna bayyanar da zikirori bayan an gama sallah din misali wani mutum wani tabi ya samu ya yi sallah wajen abladan amurɗan as sai ji da ya gama sallah abladan amurɗan ya ce allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya to wata ran sai ya sallah kusa da abladan war kuma sai ji abladan war yana wannan Allahumma anta salamuka salam nan sai kirkace da dare sai dan warke da shi a dare me kake sai ce nayi sallah wajen dan uwanka wata ran abla da ga abin da je na fada kai ma gashi na ga sai naga abin naku ya zama iri ɗaya shine abin ya ban sha'awa hanne dariya ka kiran suna bayar na wadan sannan zamu zo mu ji abla dan zubaira cewa manzon Allah in aga masalla yana bude murya da ambatan Allah madaukakin sarki yana faɗin Allahumma ni a Allahumma ni Allahumma aslihi li dinadi wa iswata amri wa aslihi li dunya latifiya ma zuwa ƙarshen wannan addu'in da dai haka din to da haka suke ganin a wannan magana tana nan da haka malamai suka su gida gida imamu imam malik yana ganin bid'a ce imamu sha imam ahmad hanbali ko daga sunna ce a yin haka din da haka yake so mu tattauna dan irin wannan kamar al'adamu a wannan majalisi abinda in zai iya kawo saɓani ko akwai saɓani mai ƙarfi mukan so mu bayani shi dalla-dalla saboda ka san a wacce madogara kake a cikin karatun kun fahimci abun da haka ba sauri muke ba ba mu damu a ce mun hadisi ɗaya ba kawai ba mu damu a ce sai abin nan ba amma insha Allah za ka samu abu mai nagarta cikin abin da a karanta Allah samu dace to wannan shine abin da malam ya kawo daga cikin fa'idoji din ta biyu fa'ida ta biyu sai malam ce annan qaro kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna mithla hadha inda shaykhain lahu hukum rafi cewa da sabi ce kana ala ahdi rasulillah cewa raf daga murya da ambatan Allah bayan gama sallah ya kasance haka ake a zamanin manzon Allah yace anna mithla hadha inda shaykhaini kenan irin wannan narration irin wannan kawo labari din a wajen Bukhari da Muslim lahu hukumur rafi yana daukar hukuncin hadisi marfu'i ina fatan fahimta wannan wani technicalities ne na malaman hadisi akwai hadisi mawqufi akwai koko asari akan samu hadisi mawqufi marfu'i ko ba haka ba in sun ce marfu'i shine dukkan wata magana ko aiki ko wata bata da kan danganta cewa daga zuwa ga manzon Allah sai ce wannan magana marfu'iya ce kun gane tunda an ce yanzu kaga ba cewa annabi ya ce a rinka daga sauti ba kun fahimci wani abin ko sannan kuma ba cewa aka yi annabi yana daga sauti ba ciki yawanda ya kai tone ce a zamanin manzan Allah ya kasance haka ake to don karka ce to ai annabi bai sani ba ko ba da wani suka ce a'a a wajen bukhari muslim irin wannan usulubi na ruwaya ya ɗaukan hukuncin hadisi ne marfu'i daidai ke da ka ce manzan Allah ya ce ai kaza ji wannan fatan kun fahimci wannan abin shi ne laho hukumar rafi yana ɗaukan hukuncin hadisi ne marfu'i kai kiyaye wannan fa'ida tana da fa'ida Allah samu dace sai ce khilafa liman shadda sabani wanda suka fandare wannan ka'ida din wa mana azalika yace ba zai yi haka ba ba za a ce wa hadisi ne marfu'i ba kun fahimta saboda ai banna ce sun ce ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuzu jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar sa baya halarsa idan ya zama ana daga murya a bayan manzon Allah har masallaci ya gunji waɗanda ke waje su san an gama salar kan kuma haka a ce annabi kuma ba daidai bane ya shiru inda ba daidai bane zai hana ko musamman uslubul lafi yana cewa eh abin ya ci gaba zama haka dodar sai mana cewa mazhabul jumhuru ala zalika amma mazhabin mafi yau malaman musulunci yana kan cewa irin wannan uslubi yana daukan hukuncin marfu'i kama qala fil fatih kamar da al-imam ibn hajar ya faɗa cikin fatihul bari an fahimci wannan ko فائدة تكبزيتي ما قاله ابن دقيق العيد يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ مبلغ جهير الصوت يسمع من بعودا سيتي ابن دقيق العيد wani babban malami na addinin musulunci yana cewa yu'khadhu minhu daga nan za a ƙaru za a fa'idantu annahu lam yakun hunaka muballighun a zamanin manzo Allah ashe babu iska babu zakara jahiri saut mai babban murya yusuf umman ba wanda ke jin da wanda suke baya turka shi kuma sai tuma wannan matsala ce da ake da turka turka a kanta na ce zakara mu da wasu ake cewa haka zakara ko kwace ladan ko cewa idan da da ladan kun fahimta to kenan zai ji yadda in an ɗauka ibn abbas watakila can sahun ƙarshe kenan da irin shi yara misali kenan inda da ladan daga murya shi zai shine zai nuna cewa manzan Allah ya gama sallah amma kasancewa babu ladan da daga murya a jiwo cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sai zama ba sallamar da annabi ke ke nuna an gama sallah a fanta sai mene sai wannan kabar bari din kun fanci magana ko da haka abinda muke cewa wannan ladanci da zakaranci da ake ba daga cikin tsarin musulunci liman zai ce Allahu akbar kowa ya ji ba wani kowa ba sai mai ta Allahu akbar to me aka kenan tahsil hasil yayi kabara kai kabara za ka wasu malamai suka ce irin wannan ma idan mutum yayi to ya ganganci yayi ƙari a sallah da gangan sallar ta bashi ko san mutum ya ƙari da sallah a gangan mun yi karatu a kitabus sahwi kwanaki idan ka ƙara aiki a sallah da gangan ko musabi ne sallaka ta ɓaci da gangan in kana bin liman ko kai kaɗai ko kana bin liman da gangan ba aka ce ba kuskure ba to don haka suka ce wanda ya ɗaga murya ya ladanci bayan ana jin muryar liman to sallar shi ta ɓaci babban malami allah ƙara masa lafiya da ƙwan kwana malam dr malam jalo jalingo yana littafi guda da rubuta kan matsalar raf'in sauti ko tabligh daga murya bayan lima da haka abinda muke cewa sauran masallatai da sauran yan uwa sai tsoron Allah su daina sa wannan daga murya da suke yi ina fatan fancewa bai da shi asali a cikin addinin musulunci amma zai iya zama ya samu asali ne inda ya zama muryar liman ba ta isa ga mamu ina fatan fahimta to sai a ɗauki kes ɗin tsakanin abubakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sallah lokacin da manzan Allah bai da lafiya annabi na sallah abubakar na bin shi su ko mutane suna koyi da abubakar sai bala suka ce a irin wannan kes din ya zo misali liman ya sha ruwan sanyi yana ta mura to bure kuma shi bai ga dama kuma ya sa wani ba tun da right din shi ne to a nan wajen sai a samu da ɗaga murya saboda aji amma ana jin murya liman to babu bukata kuma wanda ya ka ya kawo bida a cikin addinin musulunci alaikum salam to masha Allah jama'a kun fahimci wannan abin ko ibn daqiqir abin nan wannan littafi na malam jalu jalin goyana nan a kasuwa mutane su nema su aje su karanta kuma su gani wa minha daga cikin fa'idojin hadithin anna fi qawli amr bin dinar fa dhakartu zalika li abi ma'badin fa ankarahu ilah dalilan ala anna al-bukhari wa muslim yadhhaban ila sihhati al-hadith الذي روى على هذا الوجه ما إنكار المحدث له إذا حدث به أنه ثقة wannan magana mun tattauna ta a baya cewa idan ka ɗauko karatu daga malaminka ka bashi sai ce ya manta ko kuma ya ce bai yadda ba ko ya kareta mun yi bayanin dalla dalla wannan matsala din Allah sa mu dace to sai matsala ta gaba shine al mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu fi ikhtilafi ahli ilmi fi mashru'iyati al-jahl bi-dhikri game da saɓanin malamai game da shar'ancin ɗaga sauti da zikiri bayan an gama sallah shi ma za mu ɗan takaita duk da bahasin na da yawa sai ma lace inda ma yi sahabbu ya ce ƙalan nawawi rahimahullahu ta'ala imamun nawawi allah ji ɗan jirama yana cewa hadal hadith kaga wannan hadisi dalilun allima qalahu ba'd salaf hujja ce ga abinda wasu da cikin magabata suka faɗa innahu yusahabu raf'u sauti bitakbir cewa an so daga murya da kabarbari wa zikiri da ambatan Allah aqibal makatubati bayan an gama sallar farilla wa man istahabbahu min almutaakhirina daga cikin wanda suka nuna cewa mustahabbi ne a cikin malaman da ka zo daga baya baya kun fahimta a ilimi akwai alqudama'u akwai mene almutaakhiruna ƙudama'u su ne tun daga kan wato irin wanda suka zo da zamanin siman bukhari wajen shekara 300 din nan to su ake ce ƙudama'u to duk wani malami da ya zo har yaushe mutaakhiri ne to in an so a ce sai a ce mutaakhiri mutaakhirina malaman ƙarshe-ƙarshen zamani da haka kaga irin su ibn abdul barri har su imam baihaqi irin su imamu ibn hazmin zahiri su waye su shafu sunna imam bagawi duka wannan ana ce da su mutaakhiruna ne sannan fadin haka ba zagi ne kuma gare su ba kakkun ka kuskure sai dai nagarta ilimi ana cewa qudama wa sun fa nagarta akan mutaakhiruna to shine malam suke cewa ku je ce hadal hadith dalilun lima qalahu ba'd salaf wannan hadisi dalili game da abinda wasu kin salaf suka faɗa innahu yusahabu raf'u sauti bitta kabiru zikir ake masalati an so daga murya da zikiri da ambatan Allah bayan an gama sallah wa mimman sahabbahu min mutaakhirina daga cikin wanda suka so cewa haka din ma musahabiyancin malaman karshe karshen zamani huwa ibn hazm zahiri shine al-imam ibn hazm az-zahiri shi ma yana gan cewa haka daidai ne wa naqala ibn battal al-imam ibn battal ya ruwaito wa akharu da wasu malaman anna ashabul madahib al matbu'a malaman mazhabobin nan da ake bi a yau a duniya wa ghayrahum da wasu su muttafiquna ala adam istihbab raf'i sauti bi dhikr wa takbir sun haɗu akan cewa ba a so mutum ya buɗe muryarsa ba lokacin da zai zikiri ko kuma zai kabarbari jama'a kun ji kuna tafi kuna tare da ni malaci qala al jami'a fa Allah ta'ala anhu shi malam muhammad ibn al'adam al'ethiobi yake cewa da'awar ittifaq al-madhkur gairu sahiha da'awar cewa malaman zawabi dukkan sun tafaki akan cewa ba a so a ɗaga murya da ambatan Allah ko zikiri ba sai ce ba ingantaccen magana ba ce wannan wasa ya tabayyin laka budulanu fi fi fi kalamin hafiz ibn rajabin bacin wannan magana zai bai da gare ka karara a cikin magana ibn rajab al-hanbali haythu yanqulu anil imam ahmad ta yanda shi imam ibn rajab din al-hanbali zaka zai ruwaito maka magana daga imam ahmad ibn hanbal wa gairihi da kuma wani wanda ba shi ba mashru'iyatal jihari cewa suna ganin shar'ancin a daga murya a bayyana ta lokacin zikiri ba ga sallah to kaga da a wadda ibn battal cewa dukkan malaman zawai sun tafi kaga ta rushe kenan tunda imam ahmad ibn hanbal shi ma daga cikin malaman zabobin da ake bi a duniya yi malin ce fatabassar bil insaf ya kai dan uwa ka bude da ka wasai ka zo kana da hankali kana lura wala takun asira taqalidi kar ka zama bawan takalidanci kace sai abinda maza ba ku tazo da shi wa billahi ta'ala tawfiq Allah muke rime da tar da mu qali sai ce wazina hiketo mana magana ibn rajab kenan alhambali sai ce wa hamal shafi'i rahimahullah ta'ala hadha alhaditha ala annahu jahara waqatan yasira imam shafi ya dauki wannan hadisi kan cewa manzon Allah ya bayyana da wannan kabarbari ne a dan wani lokaci kadan hatta yu'allimuhum sifatar dhikri wai har sai ya sanar da su yaya ake wannan zikiri bayan sallah la annahum jaharu bihi da'iman ba wai sun gabaina da zikirin dindindin bane faqtara lil imami wal ma'mumi an yadhkura Allah ta'ala ba'da faragi min salati sai ya zabi cewa ga liman da mamu su ambaci Allah bayan an gama sallah wa yukfiyani zalika amma su boye ka su bayyana ila an yakuna imaman yuridu an yuta'allama minhu sai dai in liman yana so a koya a wajensa fa yajharu sai bayar da ambatan Allah hatta ya alamu annahu qad tu'lima minhu har sai ya samu tabbacewa an koya tukuna don haka ne me zai sa liman ba zai tashi wa'azi ba kawai ko ba haka ba kawai ta ce innal hamla jama'a ga yadda ake karantar da mutane kun fahimta sai ce summa yusiru daga nan kun aka haka yi gari an koya sai ya koma yana koyi magana ambatan Allah din wa hamalan hadisa ala hadha sai ya ɗauki wannan hadisi akan wannan ma'ana intaha wannan shine ƙarshen magana Imam Shafi'i qala al-jami'u afallahu ta'ala malam Allah ya kana yake cewa hadha alladhi nuqila an shafi'i wannan magana da aka ruwaito daga Shafi'i min hamli hadha al-hadith ala waqtin yasir na daukan wannan hadisi akan cewa lokaci ne dan kadan fihi nadharun akwai abin lura la ya khafa ba zai koyi ba fa inna man ta'ammala qawla ibn abbas domin don da kalli magana ibn abbas inna rafa as-sauti bi dhikri hina yansarifu an-nas min maktuba kana ala ahd rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhharu da'afu hadha ta'wil don da kalli wannan zai gane cewa wannan tawil da shafi'i akwai roni a cikin sa fa inna ibn abbas min ahli al-lugha domin abdullah abbas daga cikin malamai masana lugha fa ta'abiruhu bi hadha al-uslub yadda ya kawo wannan hadisi a wannan uslubin zahirun filistimirari yana cewa abin ya ci gaba ba waɗannan lokaci kaɗan aka yi ba la annahu hasala waqatan yasiran summan qada ba waɗannan lokaci kaɗan aka yi ba daga baya sai yanke fa ta'ammal bil insaf kuma kalo da haka din yanzu malai mana mene nakadin cewa an daga murya ba mato ne saboda karantarwa kawai daga baya aka daina qala imamu ibn hasan al-imam abu muhammad ibn hazm yake cewa mas'alatun ga wata mas'ala wa raf'u sauti bi takbir ithra kulli salatin hasanun daga sauti da kabar bari bayan an gama sallah yace wannan abu ne mai kyau shari'a ta zo da shi sun mastadalla bi hadith ibn abbas madhkur sannan sai kaba hujja da hadisin abdullah ibn abbas wanda muka ji sun makala sanne ce fa in qila qad nasi abu ma'badin hadha al-hadith wa ankarahu to ai abu ma'bad ya manta hadisin kuma inkarin sa qulna ibrahim sai ce sai mu ce fa kana maza to dan shi abu mu'abid ya inkari sai me kuma bayan haka ka san magana irin ta ibn hazm kenan yace amrun aw sabu siqat amr bi dinar wanda rutu hadis daga abi mu'abid ya ga cin wato manya manyan amintattun mutane a cikin hadisi wan nisyan la ya'ri minhu adamin mantuwa ko ba da da bai kawo hakan shi wal hujjat barqaman birati thiqa hujja ta tabbata ta yadda thiqa a mutacce mutum rutu wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a fatan kun fahimci wannan abin so mala haka ya ci gaba da kawo dalilai na maganar sai ke cewa قال القاضي ابو يعلى في الجامع الكبير القاضي ابو يعلى يكاو حديث في الجامع الكبير yace zahiru kalam Ahmad annahu yusannu lil imam al jahr bil dhikri wad du'a akiba salawati zahirin magana Imam Ahmad tarar cewa an sunnantar da bayyanar da ambatan Allah da addu'o'i bayan salloli bi haythu yusmi'ul ma'muma tunda in liman ne zai sa mamu su ji wala yazidu ala zalika amma kada ya ƙara sama da haka wa zakara an ahmad nususan tadullu ala annahu kana jabi ba'd adh-dhikr kuma ya kawo magana daga imam ahmad cewa shi da kanshi yana bayyana da ambatan Allah bayan an gama sallah wa yasiru bid'a amma idan yazo wajen addu'o'i kuma zai yi to ne yana sirrantawa kenan kaga ya bambanta kenan tsakanin zikirori da menin da addu'o'i kenan malai cewa hadha huwa al-azhar wa annahu la tasu zalika bil imami wannan shine zance mafi bayyana kuma hakan bai keɓanta da liman ba fa inna hadith bin abbas hadha zahirun domin hadith bin abbas nan a fili yake dulla alal jihad ma'mumina aidan yana da cewa ma su ma suna bayyana da abbatan Allah din Allah sa mu dace sai malai ce wai dullu alaihi aidan ma akhrajahu muslim fi sahihi abinda zai ƙara ƙarfafa magana waɗanda suke cewa ana bayyana da ambatan Allah bayan an gama sallah din shine abinda Imam Muslim roto a cikin sahih nasa min hadith ibn Abba ibn Zubair ne ro hadith Abdullah dan Zubair annahu kana yaqulu fi dubri kulli salatin hina yusallimu annabi ya kasance yana yana faɗa bayan duk sallar da ya sallame cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hukmu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل له الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون سيتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhillu bihunna yana bude muryarsa da waɗannan ambato na Allah fi dibri kulli salatin bayan kowace sallah Allah sa kun fahimta yanzu wannan hadisi ne shi ma ingantacce ya nuna cewa annabi in ya gama sallah ruwa abla dan zubair azna ce muku yana bayyana da Allahumma alam aslih lana dina ladhi wasa ta'amara ina nufin wannan hadisin ne galat ne na samu ina fatan fahimta ma'ana cewa idan annabi ya gama sallah ana jin shi yana buɗe ba dan kamar yuhillu inda ka sace ana nufin buɗe murya ne kamar ihlali bi takbir lokacin sallah kenan sallah kababan da muke yanzu a tafi masallaci din nan ihlal bi takbir ne haka nan ka je aikin haji labbaika allahumma labbaika ai ba fi koyi kake ba ihlali ne shi ma so haka wannan ambatan Allah din haka manzon Allah yake da wannan zikiri din la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah mukhlisin lahu din zuwa karshe ne ina fatan fahimta wannan ya ka tabbatar da wannan ake cewa babu laifi idan an daga murya wajen ambatan Allah bayan sallah din wannan kuma dalilin da ke karfafa maganar can tabla ɗan Abbas Allah ƙara masa yadda a ƙarshe dai malam haka ya hikaito maganganun malamai da fatoyin malamai galiban waɗanda dalilan wanda suka ce za a ɓoye wasu ayoyi ne da ke cewa manzan Allah na ce Allah maɗaukakin sarki fa ta ke cewa wadda kun rabbi ka fi nafsika tadarru'an wa khufiya ko kuma khifa ka ambaci Allah Ubangijinka halin kankan da kai kuma ka ɓoye ina fatan fahimta to da kuma ayat da ke cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya kuma musulmi ku roki ubangijinku kuna kankan da kai kuma kuna ɓoyewa to wannan ana magana wajen addu'a idan za ka yi addu'a abinda ake so shi ba ka buɗe murya kana rangadawa Allahumma ka bani kaza kaza kaza aka ga ya fita daga tsari ana so ka sunkuyar da kai ka kankan da ubakanka sannan kuma ka sirranta addu'arka to wannan kusan duk malamin sun yi tafaki akan wannan magana din sannan wannan bai kore wannan kuma na daga murya da zikiri din ina fatan fahimta saboda ai kaga ai hilali labbaik allahumma labbaik labbaik shi ma menene wannan zikiri amma a nan wajen idan mutum ya koyi kuma ya daidai fai daidai ba idan za mu je masallacin iri ƙaramar sallah ko mai ake cewa la Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha alhamd kaga shi ma ake so a daga mure a bayanar to shi ma ci karo da wannan abin kenan sai a daina kaga ba za daina ba ba su karo ba to wanda ya zo da qur'ani shi ya fassara a aikace na ma daga abin sai yake sai zama kenan wannan ya rage fadin ayar kenan in an kaddara matar magana zikiri kenan cewa to a wannan wajen kuma an shar'anta a bayanin da ambatan Allah ɗin ne Allah sa kuna tare da karatun Allah shi taimake mu to musamman ma malamai sun ce an kawo asarai abla sayyidina umar dan khattab lokaci idan ya gama sallah zai daga murya da zikirorinsa har sai ya tafi gida kuma ana shan daga muryarsa saboda zamanin manzon Allah an ce an samu wani shi ma sahabi din yana daga murya da addu'o'i kuma manzon Allah wasu kace kai ka rage sai ce a annabi ce ku rabu da shiga da zikirinsa yana daga muryarsa wannan babu laifi a gare sa wallahu musta'an to musamman ma idan ya zama kuma akwai mas'alar koyarwa kuma idan mutane suna gafala sosai tun da kalli sallolin da muke yanzu ana gama sallar fuf kamar ana dukan shi kamar ma dole dole zo masallacin ba azkar ba kaza ba kaza to babu laifi anan ilimin ya kare saboda wannan manufa ita ma so sannan wannan suna tara ambatan Allah din a bayan sallah da daga murya din to wanda ya kamata mutane su gyara su ci gaba da yin shi insha Allah ta'ala kuma wannan ita ce fatawar kamar da muka jiwa ne Ahmad bin Hanbal ita ce fatawar Ibn Hazm az-Zahiri sannan shi ce fatawar Umar da Abdullah dan Umar da dan Amr an asa aikace abin da kuma kenan sannan ita ce a wannan zamanin fatawar Malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ita ce fatawar Malam Ashaq Abdul Aziz bin Baz da kuma lajnatu da'ima lilbuhotul ilmiya da duk sauran wanda gaba da fatawa akan cewa lalle babu laifi daga murya in an gama sallah din da ambatan Allah an gama sallah jama'an fanci wannan abun ko wallahi almusa'an duk da naga kuma akwai malaman da ba tafi akan haka din ba ko to malam sai mu koma kan matanin hadisin mu wa alaikumus salam na'am in aka haɗa kababan da ake in an gama sallah eh eh to shi kaga wancan yana magana an haɗa kababan da ake bayan sallah idi karma da baba ko to shi wannan ai kaga ko da karma sallah kafin a je idi ake in an gama idi ba a ci gaba bayan babban sallah ne ake karawa har kwana uku bayan sallah shi wannan kaga wannan na wannan lokacin ne kawai amma shi wani ana magana sallar azuba asuba sallar magarba sallar isha sallar asuba azhar al'asar ake magana ko ba ka kamar da kake yi nan ba to fito fili da tambayar ka ta wani dan ba ka amsa daidai ko eh a'a ai ba shi ya bayyana ba yana cewa idan sarrafu minas salati ba wannan sallar idi yake magana din ba ko malaman da suke inkarin abun ba su irin wannan iktibasin da kai ba ina fatan fahimta Allah samu dace to mu koma kan matan hadisi malam ke cewa qala haddathana muhammad bin hatim qala akhbarna muhammad bin bakr qala akhbarna ibn jurayj qala wa hawwala sanad قال حدثني إساق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أن قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان قال وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته مالك حدثنا محمد بن حاتم مال محمد بن حاتم يا بام حديثي قال أخبرنا محمد بن بكر محمد بن بكر يا بام حديثي قال أخبرنا ابن جريج مال ابن جريج يا بام حديثي قال وحول السند malam bukhari muslim ya canza hanya koyo hadisin ta waje ce haddathani isaq bin mansurin malam isaq dan mansurin ya ba mu hadisi wal lafzu lahu lafazin nashi zan kawo wannan aiki sai malamai kenan ina fatan fahimta don zai kai ka iya makatin kawo wani amma wai lafazin kekire yana kiya wani kaza ya ce mu kuma ba a waje ɗaya ba fa ya je waje kaza ya je khurasan ya koyo ya je bagadaza ya koyo ya je hijaz ya je ina ne to duk inda roto duk lafazin wani irin mutane ne wa'annan jama'a kun gane kuwa duk lafazin da aka gama shi bayana ne nike da shi keke da keke yanzu wajen wani karantar da ni cewa ya haddathana wani kuma ce akhbarana to sai ya tantance wani abubuwa din duk da shi da haddathana da akhbarana a urful mutaakhiri ne aka samu bambanci ma'ana malaman bayan da suke bambance ma'ana haddathana da akhbarana amma a wajen malaman salaf da ana ɗaukan shi abu ɗaya ne kawai Allah samu dace shi sa malamai waɗannan malaman sun wuce tsokala sun wuce tsagale su wallahi kuma taɓa waɗannan malaman masifa ce a rayuwa al'imam ibn asakir ke cewa lukumul ulama isummun yanzu gara ma malamin da ke rayu in ka taɓa shi kaje kace malam yafe min yafe maka shikenan amma in ka ci mutuncin bukhari ko muslim ana zaka je yafe maka wa zaka tambaya yafe maka kun fahimta da haka don suke cakula sunan manzan Allah suna wahar da kansu ne wallahi ta masu kar magana ce kamar dutse ne rago sai ga wani dutse a tsaye sai ce yana so ya kau da wannan dutsen zai ringa mai karo sai ragon ya zo da ƙarfi mala ya ja da baya da bayan da sai karo ɗin nan sai ya zo samu dutsen nan kawo to wa zai ji zafi dutsen ko rago sai a ce kai dutse gudu rago zai kakkarya ka sai da ce kai rago bari in ba ka za ka mutu da haka wanda yake karo do'in na mutana billahi ka zuwa ka jira mai daga gani galiban masu saba malamai billahi ba sa karewa lafiya wallahi ba ku je ku kanta tarihi ku gani kwarin tarihi ku gani ku je ku biya ina sarakuna suka fara da suke sama isa imam malik a lokacinsu ina sarakuna suka fara da irin su imam ahmad bin hanbali ina su hajjaji bin yusuf hajjaji bin yusuf ba malami ɗaya taba ba bayan ci mutuncin sabe kaza kaza ya je kashe wani malami wanda aka ce duk duniya tana bukatar shi a lokacin da aka kashe shi shine Sa'id bin Jubair yasa aka yanka shi saboda ya yaƙe shi saboda fasikancin abin nan wake suna Hajjaj bin Isuf yace a kaka yayi nafila raka'a biyu ce shikenan kaka bashi dama ya ƙara taba ni taba wani musulmi ba ni ba sai gashi na mafarki sai ta a guji zai buga a kamo shi yana bai lafiya ce wai mene wa sa'idu bin jubair ne yake bina kai Allah ji gama ka ji boss kenan mala ka san boss eh kowa ya san boss aiko ka san boss zai dade na zalunci ya kashe maman yafto ya kashe uwar shi ya kashe matar shi yayi wani yanda aka rika shi kuma sai ya ce da Allah ya hakuri wai a bashi hakuri a bashi opportunity a bashi one chance ko kuma ce wai shi ne yi to duk abin da ya na zalunci shi bai gani ba wato shi hajjaj duk abin da ya na wannan bannar shi bai gani a ranar ba wai sai ta baki wai mai sa'id bin jubair ke nema yake takura mai kuna ba dan fahimta nan da ciki ya kumbura aka nemo likitoci wanda ce ba magani wanda ce shi yana tsoron ta ba shi ma cutar ka tawo kan shi ma duk bala'in duniya hada wasa ido ya faɗo hajjaj bin yusuf ina ba tan fahimta akwai waɗanda in sun zo mutuwa saboda zagi da cin mutuncin malamai har san su zazzagowa yake ina fata kun fahimci wannan abu shi sa wannan ɗan gidan nasiru kabar da ke taɓa sabon maza yake taɓa malaman nan ku jira mai ku gani ko barin shi aka yi da wannan bala'in ya ishe shi wallahi ba kwa ganin zazzaki da gama zagin sabai wai kula kan shi na turo ka a baro kamar an ɗabo shara bayan da sai an maka jini an kakkare ka za a kai ka wani waje ina fata kun fanci wani abu ku ɗauko ne suke fara ɗan hodiyo ya suka ƙare a ƙasar nan sarki yunfa me ƙarshen su wa kana aqibat amrihim khusran asara ce da na sani ku je ku tambayi malam bafarawa dr tahir bafarawa da ya ta wasu malam bello yabo ya kulle shi kaza kaza me faru ƙarshe sai da ya zo don Allah don Allah billabi mai afuwa billabi ce a in kara son ya hiya ta yi inda mallan Allah ne ina fatan fahimta saboda lokacin da ake zalunta bella ya bau duk malaman ƙasar nan kowa ya shiru kowa ya shiru har wasu daɗi suke jima amma malam albani Allah ji kanshi rahama malami oban malamai ala ragami amfil haƙidina malami uban malamai gatan malamai gatan talaka gatan 'yan najeriya wallahi dama yakan ce matanin muna muku wasu fada wanda ku ba kuma sani ba yana musulmi fada sai yanzu da ake gani ka shi da albayuna nan da yanzu ya wayar da kan musulmi da yana nan ha latti kenan ina fata kuma da shi ne ya shiga ya tsaye lauyoyi har da arna cikin lauyoyi aka fafata sai gaba farawa bayan alballa ya fito bai addu'o'i Allah ka me kaza Allah kaza duk abin ya bi shi kuma sai ga kai ya kusa karewa kafa shine je ne mun labilla ba da Allah ya samu aka je za a yi sulhu ya ce a sai dai a zo wajen malam albani shi ne ga fafara ya kira malam albani da allah malam bello an zo a yi sulhu ya ce shi kai kaɗai za ka yi maganar nan to sai albani ya iya da aka yi wannan sulhu ku je ku tambaya ku gani ku tambayi duk wanda suka yi karo da malam albani ya suka kare su ma da wanda suka kashe su malam jafar ya suka kare ku je ku bincika ku gani ina suke suna kwanciyar lafiya ba cikin kwanciyar lafiya ba natsuwa cikin rayuwa ana cikin tozarci da ɗarɗar a rayuwa wani ma ya kasa shiga mutane ya ɓoye ba a ganin shi ya zama ɗan gurgu ina fatan fahimta ya zama ɗan gurgu yana fama da kafa ciwo yau iri kaza cikin tsoro kuma duk suke malam ya hasabu na kulla sahihatin alaihi da sun ga wani ustaz ya wuce gaban sa na faduwa kafa wani ɗaukar fansa zai yi mu kuma dama mun ce ba mu yafa kisan aka albani ba ina fatan fahimta mu ba mu yafe ba ayansa ba su yafe ba wani ya rage kuma to me za ku yi ohun muka sani me zai fi ba ku ohudin a daidira amma dai ba mu yafe ba ina fatan fahimta mu ahlus suna ba wawaye ba ne la yadugul mu'min fi juhud marratayn ba a sarar mu'min so bi arabi guda daya kawai kun kashe malam jafar shikenan kun ci bulis abba bulis aka ci ba to ku je ku duba dole suke irin wannan abin me yake faruwa da su a rayuwarsu ta haka kuskure da kai dan tsako kawai shikenan da an fara magana kace ai muslim din nan kaza ai kaza kaza kuje ana kuje ku dauki littafai da bayanai da wasu arnan duniya suka rubuta akan malamai sai ku zo ku dauka kuna dora kan malaman ku na musulunci arnan duniya orientalist mustashriqun duk irin waɗannan masu ɗaukan wannan ra'ayi kaga suna taɓa malaman musulunci suna taɓa malaman hadisi a suka koyi wannan karatuka a wajen malaman su shi nasiru shi wannan abjabar dan gidan nasiru kabara da ke wannan magana ya ce ya koyi bukhari a wajen baban shi ne nasiru kabara shin an taba jin baban shi ya zagi bukhari ko muslim ko ya zagi abu da koyi irin magana da ke yi to kenan ba karatun gidansu bane ba karatun nasiru kabara bane karatu ne wani abu ya je ɗebo wajen rubutu wacan yahudawa da ƴan tsakin yahudawa shine zo yana zubawa a cikin abin nan kuma yana da an baban shi karantar da shi ƙarya ne ai kafin baban shi karantar da shi ya karantar da mutum sun fi dubu kuma ba wanda zo da wani kuma kafin shi haife shi a gidan akwai yin shi akwai su karibin lahi akwai su suna nan me yasa su ba su koyi wannan karatun ba ko ko wani sirri ne uban ya koya mai na zagin sabai na fata kun fanci wannan abin haka wanda ya ce zai karo da su wayannan mutane kuruban da suka bar rayuwarsu imam muslim ibn hajjaj dan kasuwa ne attajiri mai kuɗi a nasabur nasabur birni ne na kasuwanci da malinta ku ɗauki al'amsar da watul asar amma da ya zo ya ci karo dama yana da malamai ya karatu allah ya kawo imam bukhari zo karatu garinsu bayan ya yi kuma aka gaina ilimi ya karanta sai ya fitin da san imam bukhari shi ne bayan bukhari ya bar ƙasar shi ma ce zai fita karatu haka arzikinsa ya tafi neman karatu ya bar tarin kuɗi cikin waye nan zai bar inda yake samun miliyan kuɗi ya ce ya kuma ya tare makaranta yana koyon hadisi akwai an yi malin jibo kana sa wasu 'yan miliyan da za ka fata 200,000 za ka shigo yau ka ce ka koma makarantar hadisi ka wuni ka kwana da yunwa ka tafi a ce ba doki a ƙasa za ka tafi kilomita 700 haka ba su kan wani wahala fa kilomita 500 kilomita 200 a ƙasa wataran a ruwa abinci ya ƙare guziri kafin iso da shi haka suke da rana da suna tattara wannan magana suna bi suna bin keke da keke suna warware mana maganganun annabi da sabai da tabi'ai da lafazin ma da aka rawaito kawai wani kawai sai zai kalla da eh wannan hadisin da ifi ne haka kurun ko bai inganta ko ne ya karo da aya kamar babin da mu tashi gobe wata kila in ba mu ga in ba mu shige shi yau ba babu da ke bani azabul qabr kawai na ce ai babu azabar kabari ai hadisan da sun ci karar qur'ani a gidan uban suka kai waye zaka ce hadisan sun ci karar qur'ani a gidan uban wa waye koya maka salaf ba san wannan karatun naka da ka zo da shi ba salaf gaba da ijma'i ne a wajen cewa sun san akwai azabar kabari ina fatan fahimta sannan waye koya maka wannan tafsirin ko ko ne kawai ka ka fahimta na ga cin matsala ake fuskanta 'yan bokon zamani ko sai mutum je kanta fizi ko chemistry ya zama dokta a can ko kuma ya gama bai da aikin sai zo ce kuma shi ma zai zama malami a cikin musulunci tunda ya da larabci ya ɗaya karanta abuwa sai dina ɗebo kwama ta yana ɗebo abuwa si ta buga hauka a cikin ilimin addinin musulunci Allah ma ya taimake mu an Najeriya ba su da yawa amma suna nan da yawa kasashen duniya in ka je kasar Misra in ka je kasar Sham in ka je kasar wa duk zaka sami ga sanan suna ta ruɗa mutane dan Allah sa akwai manyan malami a wuraren ma suna tunkuɗe wannan ɓannar da suke kawowa ina fatan fahimci wannan abin so baka da dama ka ruguza hadisin manzon Allah kawai da mujarrin kai kana ganin kaza kai fahimta ka kaza wannan mutanen sun wuce wasa wallahi duk wani mutumin kirki da kake je a duniya kake girmamawa in aka dauke shi aka kara da wayannan mutanen ba za ka ga kima shi ba ma ina fatan fahimta misali mai kudin angoku ne ko kauyen ku yana da yan motocin shiga guda biyu yana da wasu miliyan uku da yake juyawa da shagon takin shi in aka zo ana magana dangote aka kara su zai bude baki magana hmm? ai sai dai boye ba zai da ce shi mai kudi bane ba ko amma ya koma an goku ba sai ya shimfiɗa tabarma ya ɗan kakkare na wani ƙatin ƙaho shi mai kuɗi ne gobe haka ba so duk wani mai kirki da zaka auna a duniya wani ka auna da irin wani mutanen ba za ka ƙima shi ba fa gaba ɗaya zai nutse ne a cikinsu ba za a san shi ba ma kuma mutum yana jin haushin a taɓa nashi shi kuma bai jin waɗannan wasu ma sun yi da su ba sa so a taɓa su ina fata kun fahimci wani abin Allah samu dace wato in kuna kallon yadda musulmi ke wannan abin wallahi sai ka tausaya masa ma yadda suka wahala kai ka san in banda yin Allah haka kurin dan adam ba zai yi wannan abin ba in banda Allah ya tsara sai haka din wace in kokolwa ke da irin wannan abin ku je cewa hawwala sanad abin da yake nufi mene ya je wannan makaranta ya koma wata makaranta zai koyo hadisin a can malamin su shine Muhammad ibn Hatim ya kawo daga Muhammad ibn Bakar ko ta wannan makaranta kuma yace haddathani Ishaq bin Mansur malam ishaq dan mansur ne bani hadisi wallafzu lahu amma lafazin na waye ishaq dan mansur ba nawa ne ba muhammad ibn hatim ba qala ke cewa akhbarna abdurrazzaq malam abdurrazzaq ya ba mu hadisi qala akhbarna ibn jurayj ibn jurayj ya ba mu hadisi qala akhbarna amr bin dinar am dan dinar ya ba mu hadisi anna aba ma'badin maula ibn abbas lalle abu ma'bad maula ibn abbas akhbarahu ya bashi hadisi annabna abbas lalla ibn abbas akhbarahu ya bashi hadisi anna rafa sauti bidhikri lalle daga murya da ambatan Allah madaukakin sarki hina yansarifu nasu min almakatuba lokacin da mutane suka juya daga sallar farilla suka sallame kaji malam jibrin ko ya bayyana ce sallar farilla anan kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallama hakan ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa annahu qala kuma ya ce qala ibn abbas ibn abbas ya ce wa kuntu alamu idan sarbu bidalika idan sabit ina kasance na kasance ina sanin ma'ana an gama sallah idan na ji sautin wannan kamar bade din jama'an fahimci wani abin ko Allah samu dace wannan shine karshen wannan babu insha Allah ta'ala sannan muna jawo hankalin gwamnan Bauchi kwanaki mun sa da sako ba sani kwai kunan shi ba wallahi kar ya aje kanshi mummunan tarihi fada da malaman sunna ba na dan ba na dan siyasa ba dan siyasa bai ba na shugaba bane fada da malaman sunna jawo kai bala'i ne aje kai mummunan tarihi ina fata mun fahimta ahir yi marmaza ya je ne musulu da malam Idris Abdul Aziz Bauchi billahi ne musulu tun kafin ya bude baki ya mai mummunan addu'a dan kai shi ma a maimaita da ba fara ka kuma abuwa zo abin nan ya zo yana ce dan Allah da Allah zo ayi sulhu shi zama ne wajen wa zaka je ka ce ayi sulhu ma tukuna ina fatan fanci wannan abin Allah sa mu dace akwai tamboyi da aka rubuto wanda zamu amsa su insha Allah ta'ala tambaya ta farko annan mai tambaya cewa ina hukuncin karbar kyautar kirista ina hukuncin karban kyautar kirista wai dan kirista abokinka ya baka kyauta za ka ansa ko aka ansa ba ya halasta ka ansa kirista in ya baka kyauta kana so ya halasta ka amsa kamar yadda munqauqis yau manzon Allah kyauta hadda ma da kibdiya da raƙuma da suwaye ya bashi kuma annabi ya amsa babu laifi irin wannan insha Allah ta'ala kuma karka ce a to bari sai ka bayan nawa kake samu ba dai kuɗi ba ranka da cross checking ne da ke samun kuɗi ya ɗauka kyauta ya baka shi kenan sai kansa in dai abin ya halarsa amma ya baka alade sai ka ce baka so in ya baka giya baka so ina fatan fahimta yawwa in dai kyauta ce ya halarsa wannan abun sai malai ce tambaya ta biyu ko za mu iya cewa to wannan magana aje ta gefe yau da ta sha yau dawa menene haƙiƙanin salafiya idan hukuncin bin salaf me haƙiƙanin salafiya idan hukuncin bin salaf a na farko dai an ce salafiya dangantaka ne ga jama'a masu bin aƙida ta magabata don salaf abinda ake nufi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sabansa da kuma tabi'ansa tabi'ai da tabi'ai abin ya samo daga asali ne inda Allah yake cewa wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira Allah yake cewa duk wanda ya ja in ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba kara da manzon Allah manzon Allah ce ayi kaza ce ni ko ina gani ka shiga uku da ina ganin ka ina fahimta wai tabi gaira sabil mu'mina kuma yabo wata hanya ba hanyar mu'minai ba wal mu'minuna huna mu'minan da ake magana anan sune kuma sahabatu radwanullahi alaihi ina fatan fahimta sune al mu'minuna to don da ya tsaga kara da manzon Allah sannan ya dau ta hanya ba ta sahabbai ba Allah ce nuwallihi ma tawalla to ya dauko kan shi rikici kuma zamu dora bai abin da dauko kansa wa nuslihi jahannama da haka za mu sashi a wata jahannama wasa masira don haka tambayi da kai me hukuncin bin salaf in ka fahimta kenan bin salaf wajibi ne bin salaf wajibi ne dole musulmi su bi salaf an kayyade mana addinin nan da biyayya ga su salafus salih musamman hadisi ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin bukhari muslim annabi ke cewa khairun nasi karni thumma alladhina yalunhum suna wannan sai mafi alkhairin mutane sune waɗanda suke tare da ni sai mabiyan sai sune tabi'ai da tabi'i tabi'i waɗanda sune generation da in an ce salaf ake nufi zuwa gare su kuma hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle al'umma za su kasu gida nawa 70 da yahuda sun kasu 71 nasara sun kasu 72 wannan al'ummar ta manzon Allah ce za ta kasu gida 73 arabe ce kulluha finnari illa wahida duka wuta su tafi sai bangare guda ɗaya ne da haka sai sabai suka ce ya rasulullah wanne ne bangare ɗayan da ba za su tafi wuta ba sai annabi ke cewa su ne waɗanda suka wanzu akan abin da nake a yau da ku sahabbaina ina fatan fahimta duk wannan suna ga lazimta biyayya ga salaf da ɗaukan aƙidar salaf da bin manhajin salaf wannan wajibi ne kan wasu suna fahimta an ce salafiya kaman kungiya ce kaman kungiyar izala kungiyar fitiyano kungiya babu a salaf in an ce salaf wasu mutane ne ake nufi in ka dan ce suwa ne yan salafiya ma'ana ana danganta wanda suka ce za su yi koyi da wayannan mutanen a babun aƙida mu'amala manhaji wai su ake cewa salafiya da haka ba kungiya bane da haka salaf ba ka ce ga shugaban kungiyar salaf ba ba za ka ce ga sakatare ba ga ma'aji ga public relationship wane ne duk ba ka samu wannan ba kawai aƙida ce da manhaji waɗanda su ne ƙur'ayin da sunan manzan Allah salama idan kai adoptin ɗin zai su kake bi to shi kenan kai sa'anta salafi ka kira kanka salafi ko baka ce salafi ba ba shi in wani ce shi salafi ne sai zo baya aƙidar salafiya baya ƙarya ce kawai ke yi kaga laifi kan laifi kenan yau Allah ƙarya yau salaf ƙarya ba wai magana cewa ni salaf bane kamata a ga aqidar salafiyya tare da kai aqidar salaf tare da kai a ga manhaji na salaf tare da kai a ga wannan abun duka to shine ka shi suna to ko ka sa kanka salafi ko baka sa kanka salafi ba kai salafi ne by them kuma ba wani ƙasa bane suke da shi duk duniya ne haka din da wani kirar ke da sunan shi salafi tun daga kan annabi sabansa su ne shi sa ku lura aqidar salaf su salaf ba ta canzawa duk inda ake abu da ake karantawa yanzu babun da mu karanta na azabar kabari in ka je ka samu malami salafi a damatu abin da ka je faɗa kenan in ka je yobe abin in ka je sudan in ka je duka abu ɗaya da zaka ji shine wannan shine kuma ka bi tiryan tiryan haka zaka ji kamar annabi akan yake haka yake zaka samu sabon annabi kuma akan wannan abin suke amma duk wata aqida da ba salafiya ba zaka same ta farrauna ba za ka ce a cikin salafiya aqida salafiya ba akwai suwana suwana amma ka dauki misalin ka dauko gidan khawarij bid'a farko da aka fara samu sai ka samu me kenan a khawarij an samu azharika an samu wane ne an zaga sun samu division reshe reshe saboda ba su da madaura guda daya in ka zo gidan shi'a sai ka dace akwai isna a shari'a akwai ismailiya akwai wane sun kasu gida 70 wasu ce sun wannan abu in ka dauko mu'tazilawa haka duk wata aqida ta saba ta salaf za ka ganta ba abu guda daya bane kuma za ga aqidar ana danganta wani mutum ne ko na aiki kawai ina fatan fahimta don haka salaf su ne dai wanda kuke ji wannan aƙida ɗin da wannan manhaji insha Allah ta'ala ina jin mun shayin laccoci mun laccoci za su kai kala biyu game da aƙidar salaf akwai da muka a dogarawa ban san ko lamba kasa ko za a same shi ba amma dai akwai wannan bayanan insha Allah ta'ala sannan ina fahimta akwai buƙatar a sake wannan abu ina nanatawa salafiya ba ƙungiya ba ce ina fatan fahimta kada kuma su mai da ta ƙungiya ya ce ga shugaban salafiya ga shi za a ringa taron ƙasa da ƙasa a mana salaf ba wata ƙungiya ba wani ƙungiyanci a cikin shi taron ƙasa da ƙasa taron haɗa baki ya kun san taron haɗa baki a da ce ai an to a bada fatawa kaza ko da ba daidai ne saboda a ce wata manufa a'a kowa wanda ya ilimi ƙala lahu ƙala sulu ya nuna zai ci gaba da karantar da wannan abin bisa wani abin da Allah ya haskaka mashi shi sa malam Usaimin zai iya bada fatawa ka ji malam albani ya ce a shi ga abu da ya fuskanta a ciki fatawa na ce fa ba ba mu aqida ba ko mu tona abu fatawa sai ka ji wannan ya ce kaza amma dukkan su menene su ne ulama salaf a wannan karni din ulama salaf da haka a babu aqida ba ka taba jin albani da malam Uthaymeen da bin Baz da Shamqini da suwane ne kace sun sun ba sabani akan wannan abu a cikin matsalar furu'an nan kaji an samu wannan sabanin Allah shi kiyaye so na gudu shine kafin da a samu lokacin ga alacca mai suna salafiya din ina hukuncin tsintsince gemu to fa to wannan na gani mu bari sai mako na gaba saboda shiga kasa ko lokaci ya shiga yana tambayar hukuncin tsintsin tsitsige gemu shi kuma wannan da tsintuwa a cikin abin nan in Allah kai mako sai mu ansa sauran tambayoyi insha Allah abu da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kai magana ne abu da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu kuma Allah ya kafe mana Allah ka suke kabarin mala albani da iyalansa ka albarkaci abin da mala albani bari da mu da makarantar da yayin gaba daya Allah ka kare daga sharrin masharanta da makirci da masu makirci da kuma sharrin masu sharri ya Allah dukkan wani makirci da a shirya mana ko a shirya makaranta ko da wani Allah kafi mu sani kai ke da ƙarfi mu da Allah ka tunkuɗe mana kai mana maganin abin ya Allah Allah ka albarkaci wannan makaranta ka tabbatar da ita zuwa ga inda ka so ya Allah barka sarki ya Allah ka jagoranci jagoranta ka sa masa shirya ka dora sa akan abin da kake so ka rada shi ya Allah Allah duk wani mai bukata a cikin mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka sa mu kare lafiya duk abin da muke tsoro Allah ka mana maganin ka shige mana gaba ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته